الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah maɗaukin sarki ya dawo da mu darasinmu na littafin muwaɗa, muwaɗa'ul imami maliki bin Anas, rahimahullah. Muna nan cikin kitabun talaq wanda za mu tashi kan babi ko kuma matsala ta tara, ziharul abi, nan ne ko? Ziharin bayi. Da yawa hukunce-hukunce na shari'a ko na mu'amala musamman ma dai akan samu bambanci tsakanin yayaye da bayi saboda wata hikima ta shari'a to ziharin bayi to su bayi ma dai in sun yi zihari ba za a ce to ai bawa dama an san wauta halinsa ne saboda haka in yayi ma ba sai an yi masa komai ba a shi ma ɗin da in yayi wannan munkarin hukuncin yana nan tattare da shi yana lazimtarsa حدثني يحيى عن مالك أنه سأل من شهاب عن زهار العبد فقال نحو زهار الحر إمام يحيى yake cewa daga Malik cewa shi Malik din rahimahullahu ta'ala ya tambayi malamin sa Ibn Shihab Az-Zuhri Muhammad ibn Muslim kenan game da ziharin bawa in bawa yayi zihari ya kamanta halattacciyarsa da haramtacciya a gare shi halattacciyarsa ita ce matarsa ta aure ko kuyangarsa to sai ya ce in ya kusance ta ko ya istimta'i da ita to tamkar ya istimta'i ne da muharramiya a gare shi tahriman mu'abbadan shine dai zihari to faƙala sai ibnu shihab yace nahu ziharil hurri to ziharin bawa yana yana lazimta yana inganta ya tabbata kamar ziharin ɗa mana yanda ɗa yake yin zihari hukuncinsa ya yi tarattubi a kansa ya kama to haka nan ɗa in ya yi zihari shi ma yanda ɗa in ya yi ziharin ya kama shi to haka wato bawa shi ma sai dai wasu 'yan bambance-bambance kamar tsawon lokaci yawa ƙala malikun Malik ya ce yuridu annahu ya kawo alaihi kama ya kawo alal hur. Malik ya ce abinda wato zuhuri yake nufi shine cewa ziharin yana aukuwa a kansa. Hukumcin yana lazimtarsa kamar da yake lazimta yake aukuwa a kan ɗa. Shi ma bawa in yayi wa matarsa irin wannan jafa'i. To, ya faɗi munkaran min alƙauli wa zuran. saboda haka an shiga tsakaninsa da ita shar'an aure bai mutu ba amma dai an dakatar da shi daga mu'amala da ita sai ya yi kafara bi aiki raqabatin in wujidat aw bi siyami shahrayn mutatabi'ain in udimat eh eh aw bi id'ami 60 miskinan muddaini muddaini li kulli miskinin in ajaza an siyam yawa dole ita ka fara ala tartib ne yawa inda ana iya yanta bawa to sai shi amma wato kamar irin wannan zamanan da bawan babu shi to kaga sai azumi azumi ne dole zai yi in dai akwai lafiya yadda za a iya yin azumin to dole sai shi za a yi don babu yadda za a yi a dawo zuwa ga ciyarwa in dai akwai iko na yin azumi din wato in babu wannan saboda rashin lafiya ko tsufa misali to sai a dawo kuma ga ciyarwa miskinai sittin kowane miskini mus wato nisfu sa'in nisfu sa'in ko kuma daini mudaini to kamar da malamu suka bayani to shine yana da zimtar da yana da zimtar bawa kamar da yake da zimtar da qala malikun malik ya ce wa ziharul abdi alaihi wajibun ziharin bawa tabbatacce ne a kansa wato wajibi ne sai yayi kafara wajibun din kamar waqi'un ne ko lazimin yawa ya lazimta kuma ya wajaba a kansa sai yayi kafara yawa qabla audatihi ilayha wa siyamul abdi fi zihari shahrani kuma azumin da bawa zai idan yayi zihari wata biyu ne babu wasu sauci eh haka ma ya somo alhurru shaharani haka zalika al'abd ba bambanci kafara zihari dama suna cewa abin da ya shafi kafara to wannan ba bambanci tsakanin da da bawa qala malikun fil abdi yatazaharu min imra'ati min imra'atihi maliki ya ce dangane da bawa idan yayi zihari ga matarsa bawa in yayi wa matarsa zihari innahu la yadkhulu alayhi ila'u to shi ila'i ba zai shiga akansa ba ila'i ba zai shigo masa ba a ce auren wato ta sako yawa saboda dadewa bai kusance ta ba don ai saboda shi ila'insa wata biyu ne to wata biyu kuma su ne dama kafarar azumi wata biyu ruwa wazalika annahu law zahaba yasumu siyama kafaratil mutazahiri dakhala alayhi talaqul ila'i qabla an yafruga min siyami abinda yasa aka bashi hanzari ko uzuri anan shine cewa law zahaba da zai tafi wato yayi niyya law zahaba ay da kenan wa arada da zai nufaci yin azumi azumin kafarar mai zihari tunda shi ma wata biyu ne ko mun karanta a baya cewa idan ya yi ila'i rantsuwar ila'i to shi daga wata biyu ne za a dakatar da shi in bai dawo ba a aukar da saki to inda zai yi niyyar yin kafarar zihari da khala alaihi dalagul ila'i to sakin ila'i zai iya kama shi misali a baya an yi magana cewa wanda misali ya yi ila'i ga matarsa kuma wato ya sake ta, ko? Ya sake ta, to, in ya zama um, ba ta gama idda ba har kwanakin ila'in suka kasance ko? To, wannan wata hudun sun shige amma ba ta gama idda ba, to, saki ya auku a kansa. Sannan kuma dama akwai saki, kaga ya zama saki biyu kenan. sai dai in ya zama kwanakin iddar sakin za su ƙare kafin ta gama tsawon watanni hudu na ila'i to sai zama ta sanda ta gama ila'i dama ba ta da abin yawa sauran abin sai ta gama ila'i ta gama idda ta gama idda kaga ba sauran isma a tsakanin su sai a ce saki ɗayan ne kawai amma shi bawa idan aka mu'amalance shi haka to watanni biyu ne dama tsawon ila'insa to da ya dan samu matsalar rashin lafiya bai azumi na wayansu kwanaki ba so sai kaga ainihin wato kafara tasa ta zarce kwanakin ila'in nasa ba bisa wancan kiyasan sai a ce to shi ma bari saki ya auku a gare shi yawa irin na ila'i duk da shi ya jawo kansa wannan jafa'in na kauracewar yawa ko da ba mai ila'in ba sai a liya zuƙa wa bala amrihi idan me zai wannan mugun baki ya gaya mata irin wannan abin da ya san zai iya jawowa ƙaurace mata watanni biyu to amma inda ɗa ne kaga wata biyu da saura sosai wata hudu su cika yawa to amma wata biyu ne saboda haka da ya ɗan samu matsala ko kuma a'a bai fara kafara da wuri ba kaga to sai watanni biyun su su ƙare bai gama kafara ba to in an aukar da saki a kansa sai ya zama kuma mace ta haramta tunda saki biyu ne yawa shi kuma take haramta a nan to sai aka ba shi hanzari ta nan shi kan ko da misali an wuce wata biyun waɗanda suke su ne kwanakin ila'insa yawwa amma bai gama kafara ba sakin ila'i ba zai lazamce shi ba yawwa ya samu uzuri ta nan to da khala alaihi dalaqul ila'i inda za a ce ila'i yana iya shigo masa to ila'i zai iya shigo masa kabla an yafruga min siyami kafin ya gama azumin sa to sai so shine sai aka bashi uzuri kan wani to shi dai sai ya tafi da ya gama kafararsa ta azumi shikenan sai ya dawo ci gaba da zama da matarsa ba maganar sakin ila'i kuma tun dama ba sakinta yayi ba to ba dai maganar saki a tsakaninsu ko ɗaya sai matsala ta gaba ma ja a fil kiyari abinda ya zo game da ba da zaɓi yawa akwai at-tamlik akwai kuma at-takhyir yawa yawa to ko da yake kiyarin kashi biyu ne kamar da zamu ji yawa abinda zai sa mace in an aure ta misali ko kuma miji ya auri mace yana da larura ko ita an aure ta tana da larura ba a sanar da miji ba yawa ko ba a sanar da matar ba to kaga in aka ga akwai larurar da zama tare ba za ta yi ba akwai cutarwa to tana da zaɓin ta ce ba ta yadda ba wa a farke auren ko kuma shi ce bai yadda ba a dawo masa da sadakinsa ya fasa auren tunda dai ba a gaya masa ba ai malamai fiku sun faɗa ko turaddul mar'atu min al-jununi wal juzami wa kaza wal barasi wa da'il farji wa menene ko kama zakarahu sahibul irshad yawa to to akwai wannan kiyarin akwai kuma kiyari ko tahayyiri na mutum ya baiwa matarsa zabi cewa to yanzu muhawara da ja'in ja da suke ta yi yanzu dai ya ba ta zaɓi, ta zaɓi zama da shi ko kuma ta zaɓi kanta rabuwa da shi. To, shi ma ɗin an yi haka ya halatta, wato amma in ta zartar da saki a bisa abin da shi imamu Malik yake fahimta, to, in dai ta zaɓi rabuwa da shi to saki uku ne kawai, batta, amma tamlik to shi ne yake da damar ya mata kaidi kuma in ta yi sama da abin da yake nufi ma sai ya yi ya iya dakatar da ita kamar da muka karanta yawwa hadathani yahya an malik an rabi'a ibn abi abdurrahman an al-qasim ibn muhammad an aisha ta ummul mu'minin annaha qalat kana fi barilata salasu sunani imamu yahya yace daga malik daga malamin sa rabi'a dan abu abdurrahman wanda ake kira sa rabi'atul ra'i Imam Malik yana jin daɗinsa sosai ya ji daɗin karatu a wurin sai koyi kiyasi. Har yake cewa ai daga sanda Rabi'a ya rasu fiqh ya daina daɗi muka rasa zaƙin fiqh saboda ƙwarewarsa. Daga Qasim dan Muhammad dan Abubakar daga babarsa Aisha ummul mu'minin ita ya ce ga baban babansa. babansa Muhammad shi Kasim din kani ne ga Aisha radiyallahu anha ummul mu'minin annaha qalat daga ummul mu'minin ta ce kana fi barirata ya kasance a game da barira an samu sunnoni guda uku ta zama sababul wurudi li salasi sunani kamar da ake cewa sababun nuzul idan aya ce ko to hadisi kuma ce sababul wurudi sababin gangarowa ko zuwan hadisi to sunnoni guda uku barera ta zama dalilin kasancewarsu barera ya ci an baiwa ce baiwa ce yanga ce da tana zuwa gurin aisha radiyallahu anha sanda take baiwa a wurin masu ita tana yin yan waɗansu hidimomi haka to shine wato masu ita suka tasan masai da ita ta suka sanar da ita shine ta zo ta gaya wa Aisha radiyallahu anha ba kuma sayarwa ba fansa yawa fansa mana za su rubuta mata kuɗin za ta dinga biya fansa yarjejeniyar fansa har suka ce ta biya ukiya tara a cikin shekaru tara dirhami ɗari uku da sittin a shekaru tara to shine ta zo ta gaya wa Aisha radiyallahu anha shine Aisha radiyallahu anha ta ce ya gaya musu cewa za a ba su kuɗin nan take to amma sai suka ƙi cewa amma an yi haka to su ne za su zamanto mamallakan wala'atta wanda kuma wannan ba daidai bane inda suna son haka sai su yanta ta kyauta wanda duk yake son ya zama akwai zumunci na wala'a tsakaninsa da bawa ko baiwarsa to sai yanta shi kyauta wa shi wannan zumunci na ihsanin ya sa akwai wannan zumuncin tamkar zumunci na nasaba alwala'u lumatun kalumatin nasabi la yuba wa la yuhab ita wala'a wata dangantaka ce ko zumunci ne kamar na jini ba a iya sayarwa ko a kyautar in ka yanta bawa ai ka bashi babban abu kai masa babbar kima ka kimanta shi me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi imamu muslim cewa babu abin da ɗa zai yi wa mahaifinsa a ce ya saka masa a duniya sai dai in samun sa yayi a matsayin bawa ya san yadda ya yi fanso shi to wannan wato ya saka masa wato to kaga mutumin da aka yi masa haka ba ɗansa ba ne masa wani masa wannan ihsani to babu shakka ya cancanci alaƙa mai ƙarfi a tare da shi to shi ne ma shari'a ta sanya idan mutum ya mutu shi maula yantacce ya mutu bai da magaji a shari'ance bai da magaji ko magadan nasa ba musulmai ba ne misali to wanda ya ‘yanta shi ko magadan wanda ya ‘yanta shi su za su gaje shi kuma gado na asibanci dukiyar gaba ɗaya yawa in ka ‘yanta bawa ko babanka ne ma ‘yanta to in har bawan ya mutu ba shi da magaji ko kuma magadan nasa ba masu gadon dukiya ba ne kama matarsa ce kawai ko ‘yarsa ko ‘yar uwarsa mace to an ba su rabonsu sai ka gaje sauran in ko bai da kowa to sai ka gaje gaje shi duka ko gaje ta duka saboda karfin wannan wala'a din shine manar gado na wala'a yawa amma dai sayin shine wanda ya yanta shi zai gaji wanda aka yanta amma wanda aka yanta ba zai gaji wanda ya yanta shi ba ko da baya da magaji a zancen jumhur amma akwai kaɗan daga cikin malamai da suka ce shi ma maulal asfal wanda aka yanta kenan shine mu'tak zai iya gada maulal ala wa huwa al-mu'tik eh amma dai jama'a suna akan cewa al-maulal ala huwa allazi yastahiqu an yarisa al-maulal asfal yawa to haka abin yake wa kana ihda sunani salas wa kana ihda sunani salasi to ya zama ɗaya daga cikin sunnonin guda uku annaha autaqat fa khayyarat fi zawjiha cewa an yanta ta da aka yanta ta fa khuyrat fi zawjiha sai aka ba ta zabi game da mijinta tana tare da mijinta an ce sunansa Maurice eh sunansa Maurice shi ma bawa ne ita ma baiwa so suna tare to sai aka yanta ta to sai aka ba ta zabi aka gaya mata cewa yanzu kam tunda kin samu kanki sun kin samu yanci zama da mijinki wannan bawan sai in kin ga dama sai in kina so in ba kya so to ba za ki zauna da bawa ba tun da ke ba baiwa ba ce yanzu to da aka gaya mata to shi ne kuma ita ɗin ta zaɓi cewa ta rabu da shi ya yi da ita amma ina ya zo a sahihul bukari cewa da ta bijire ya yi ta binta yana bata baki yana kuka kuka mai zafi hawayensa yana gudana har ta gemunsa annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune tare da abbas yake cewa abin mamaki yanda mugisu yake son barira amma barira ta bijire ta ce ba ta son sa to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace mata ki hakuri mana mutumin yana son ki ki koma sai ta ce ya rasulullah umarni kake bani dole wanda bai da aka iya ko kuwa sai ce a'a ba umarni nake baki ba ina dai kawai sa baki ne ceto ne nake nema su ce la hajata li fi eh ba bukata da ba buka ba da bukata a tare da shi ya gama makunsa ya hakura to saboda duk abin da yake haƙƙi ne ba za a tauye mutum ba annabi sallallahu alaihi wasallam da ya san cewa haƙƙinta ne ba zai ce a'a a matsayinsa na wanda ba za a saba masa ba ba zai yi wato wato ba zai tilasta ba don tausa mana dole ya bayyana cewa tana da wannan zaɓi kawai dai ya sa baki ne in ta kima ba zai zama laifi ba to shine ta zaba wa kanta ta rabu da shi wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa maza Allah sallallahu alaihi wasallam da to da ta rabu da shi ubay ibn ka'ab ta aura wannan makarancin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada shawara ai koyi qur'ani a tazali ita kan canji yayi mata kyau yawa wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ya ce yawa alwala'u liman ataka wala'a zumuncin wala'a na wanda ya yanta ne kyauta bai karbi kuɗi ba amma banda wanda ya yanta saboda kafara in mutum dan kafara ya yanta ai wannan wani nauyi saukewa kansa wannan wala'a ce ta jama'atul muslimin inda yantacce saboda kafara zai mutu bai da magaji mai ‘yanta shi saboda kafara ba zai gaje shi ba, sai dai a saka a baitul mali na musulmi yawa yawa sai a yi amfani da shi fi masalihil musulmi yawa saboda ai ba wai don yi mata isani ba ne ba saboda ya raba kansa da wannan zanibi ne ko ya sama wa kansa sauƙi yawa da kamar da aka ce liya zuƙa wa bala amrihi to wa da khala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wal burmatu tafuru bi lahamin nan duka ishara aka yi zuwa ga kisoshin yawa wa da khala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wal burmatu tafuru bi lahamin ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo ya shiga gida wal burmatu lokacin tukunya tafuru bi lahamin tana tafasa tana bararraka da nama fa qurriba ilaihi yawa burmatun tukunya kenan kaman kedirun mufrad ɗinsa wato jam'insa boramun boramun bormatun tukunya ɗaya boramun tukwane kaman kedirun kodurun ko jafnatun jifanu wal bormatu furu bilahmin tukunya tana barraka da nama ko kodi bai laihi khubzun to sai aku kasanto masa da gurasa wa udumun min udumil bait da kuma miya daga irin miyar gidan. Miya ita ce dukan wani abu da ake haɗa wani abu da shi a samu sauƙin ci. Mai da yaji, manja da yaji, kamar miyar yanzu yau. To duk abin da za ka haɗa, ko shayi ne misali da za a haɗa da burodi, to shayi shi ne idamin burodin. ko gurasar duk abin da za ka haɗa ko hal ko kunu waina da kunu ko sai da kunu misali to to amma dai kamar da muka sani miya miya dai shine idan abin da za a haɗa da shi a misali akwai lokacin da ya nemi miya ba a samu ba aka samu hal ya ce neman hal idamul hal neman idamul hal ko yawwa za a kawo miya daga miyar gidan wanda ba kasafai ake samun nama a cikin miyar ba shine sakon Maƙala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu Alaihi ya ce, Alam ara barmatan fi hala, shin ban ga tukunya ba ne da nama a ciki? Faƙalu sai suka ce, Bala ya Rasulallah suka ce, Haka ne ya Rasulallah, tun da korewa yi a tambaya su to bala ɗin tabbatarwa ne, yawa, korewa wato aka sai tabbatar, suka tabbatar. ban gani ba suka ce a ka gani ya rasulullah lalle ka gani walakin sai dai zalika lahamun tusuddika bihi ala barira nama ne da aka sadaka da shi akan barira wa anta la ta'kulu sadaka ko mun san cewa kai baka cin sadaka wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace huwa alaiha sadaka to naman gare ta sadaka ne wa huwa lana hadiya mu kuma mun ci daga hannunta kyauta ce to shi ne aka gane cewa abu in ya canza hannu ko canza hannu ya canza layi kenan to hukuncinsa yana canzawa yawwa idan misali ka sayar da abinka halattacce wanda ya kasaya a gurinsa ba ka san wani kuɗi ba ne da wani kuɗi misali ya sayar maka wato ma'ana ya saya ko ba haka ba ta yi kuɗin sata ne ko wani abu ba ruwanka da wannan yawa kudin wani ne amma kai dai baka sani ba an ka sani bai halatta ba saboda kai i'ana amma baka sani ba shi yasa ba za ka ba ruwanka da wani bincike kar fa inje sai wa mutum kudi ya bani kudin giya ko kudin kaza ba ruwanka da wani saboda kai abin da ake dubawa kai ya abin ya zo maka yawa ya abin ya zo maka hatta kyauta in bai bayyana cewa abin na sata bane ko kuma haramtacce bane kai tunda kyauta halal ce in aka baka sai ka karba duk wanda aka san yayi fice da haram da zalunci da kaza da kaza to wannan sai a guji abin sa saboda dan tseni yawa in kuma an haƙaƙe na wani ne to wannan bai halatta a karba ba in kuma rabi da rabi ne yana da sana'a yana da aiki halattacce yana da haramtacce to ya zama shubha yawa barin sa shi kai amma in ka karba saboda baka da masaniya cewa na haram ne ya halatta maganu ne dai malamai suka yi amma dai abinda aka tabbatar yawa ya canza ya sauya hanya to wannan babu laifi kaga ai mawadaci ba zai halatta ya ci zakka ba ko ba haka ba baya cin alinta amma misali an baiwa talaka shi kuma ya biya shi bashin sa da shi ka sai ya ci abin sa kudin zakka ne amma shi ba ta sunan za da sunan zakka ya zo masa ba to shi yasa duka irin wa'annan akwai su to kaga abubuwa guda uku kenan wannan shi ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cin abu mai daɗi wa daidai misali kuma baya nuna kaurace masa don ni'imtuwa ne da ni'imar Allah eh sufaye jahilai da basan shari'a ba daga baya da suka zo suna sanyawa istimta'i da halali ma tamkar wani zari ne a duniya to wannan aka ce sun yi guluwi wa zari a cikin abin da kuma ko ta halin kaka sai an samu abin shine abin da ba a so don shine zai iya sauke mutum daga tafarki madaidaici amma abin da yake na halal yawa tastamti bil halal wa tayyib to wannan abu ne ai ni'imtuwa ne da ni'imar Allah subhanahu wataala kul man harrama zinata Allah allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min rizq ai ba haramun bane yawa saboda haka irin wannan shine daidai to kaga nan dai abin da yasa aka kawo hadisin shine takhayyulin da aka baiwa barira da aka yanta ta yawa cewa bawanta tunda abinjinta tunda bawa ne mijinta tunda bawa ne tana da zabi wasu ruwayan wasu malaman ko ruwayan an ce mijinta da ne mijinta da ne to amma duk da haka aka bata zabi amma dai sahihin da jumhur suka tafi akan sa shine ai idan da ne ai idan ɗa ne mijin yanzu da ta samu yanci ai yanzu ne ta zo ta zama matsayi irin nasa matsayi irin nasa to menene kuma zaɓin da take da shi suka ta to ai tana yiwuwa saboda kyanta da darajarta da kimarta da wayi misali irin yadda yanayinta yake inda a ce ya ce duk da cewa shi ɗa ne ba isa ya zo kusa da ita ba balle ya aure ta kawai dai wannan tawayar ta bautacce ta sa har ya aure ta amma yanzu su samu yanci ta fi ƙarfinsa yanzu a ce a wannan duk ba abin dubawa ba ne bautar da ita ce kawai fariƙin wanda ake la'akari da shi sosai tun da dai ba bawa ba ne ɗa ne shi to shi kufu ne aure ta ko ɗar yar wani sarkin nema saboda haka in dai shi ɗa ne ba ta da zaɓi don ta samu yanci ta ce ba za ta aure shi ba za ta ci gaba da zama da shi ba saboda haka bawa ne shi shi yasa aka ba ta zaɓi kuma ta zaɓi ta rabu da shi kuma aka tabbatar da ita akan haka wannan hadisi ne da bukari da muslim duk sun ruwaito shi wa da sani an malikin an nafi'in an abdullahi ibn umar annahu kana yaqulu bil amati takunu tahta al abdi fata'atiku innal amata laha al kiyaru ma lam yamassaha imamu yahya yake cewa daga malik daga nafi daga abdullahi dan umar cewa yana fada kenan ba sau ɗaya ba yakan faɗa yakan ba da fatawa game da baiwa da ta kasance tana aure da bawa wata a teku sai ta samu yanci irin wannan kadiyar ta mughisu da barira kenan ta samu yanci innal amata tulal ita baiwar ma'ana wacce ta samu yanci an kira ta da al'ama yanzu itibaran da ma kana ko la'akari da da abin da take a kansa amma yanzu ga ai ba baiwa bace ko yawa kamar yace atul yatama amwalahum yawa marayu ne a da amma yanzu tunda ya zama baligi da lafiyarsa da kuma ai yanzu ya fita daga maraici yawa to amma da itibarin bi ma kana yadda da suke to shine aka kira su da marayu amma ba wai suna cikin halin maraicin bane har yanzu tunda sun balaga sun isa aure sun kuma hankalta eh to laharki yaro tana da zabi malami ya masa matukar bai taba ta ba kenan damar ko zaɓin da take da shi shine in bata yadda wato ya take ta bayan ‘yancin ba da ta samu in yana da wato in ya in ta yadda ya sadu da ita bayan ta samu ‘yanci ta yadda da hakan bata yi zaɓin rabuwa da shi ba to ba ta da zaɓin kuma daga baya zaɓinta yana nan ne kafin ta makana masa ya kusance ta ƙala malikun maliki ya ce wa in masa ha zaujuwa in mijinta ya taɓa ta fa za'amat annaha jahilat anna lahal kiyara to sai ta ce wai ai ita bata san tana da wannan zaɓin ba fa innaha tuttaham to za a tuhume ta wala tusaddaqu bimadda'at ba za a gaskata ta da abin da ta yi da'awa da shi ba mai jahala na rashin sani wala kiyar lahaba da an yi masa ba ta da zaɓi bayan ya taɓa ta amma akwai yiwuwar ya zama ba ta sani ɗin ba musamman idan matsalar ba ta shahara ba a cikin al'ummar da take ciki amma ta haka imam malik ne ya faɗa har da cewa rashin sani yakan iya zama uzuri a matsaloli da yawa musamman irin wannan ɗin abin da zai iya zama ta cutu in an kallafa mata ci gaba da zama da shi shi Allah bai sa ya samu yanci ba ita kuma ta yantu wanda za a iya ci gaba da gori gare ta ko kuma ta ci gaba da kuntata to har in misali bata sani din bane da gaske to kaga da ya kamata a bata uzuri amma shi Imam Malik shi fiqhun sa ɗaya daga cikin jigajigan abin da ya dora fiqhun akai shine wato saddu zari'a shi yasa wai kada a bada wannan kofa kuma ko da ma misali da saninta ɗin ta yi hakan amma daga ba ta canza ra'ayi kawai don da ra'ayin kanta ta yi da'awar haka in ta san za a yarda saboda haka kawai gara a toshe wannan kofa a ce in har dai mijinta ya taɓa ta bayan an yanta ta ba ta zaɓi rabuwa da shi ba kawai to shi kenan ta makara amma sai dai in an rufe wannan kofa kuma kofar fitina ai tana nan aka ce da wani kenan in ba ta da zaɓi bar ta dinga musguna masa dinga cutar da shi ko kuma yi masa abin da ƙarshe shi zai yi zaɓi in rabu da ita to a wannan yana iya faruwa aiko to Allah ya kiyaye na wa hadathani an malikin an ibn shihab an urwa ibn zubair anna maulata li bani adiyin yuqalu laha zabra'u akhbarathu annaha kanat tata abdin wa hiya amatun yawma izin fa atakat nan ko maliki ya samo daga ibn shihab daga urwa dan zubair cewa wata yantacciya ta banu adi ana kiranta zabra'u bayan ta yanci take ba da labarin kenan shi yasa ta zama wala ana kiranta zabra'u kamar zahra'u amma zabra'u wannan akhbaratu ta bashi labari ana kana tata abdin cewa dadin ta kasance tana aure da wani bawa wani amatun sannan tana baiwa don mai zan a lokacin ba a takatto sai su samu yanci kaga shi yasa ta zama wala qalat tace fa arsalat ilayya hafsatu zawjun nabi sallallahu alaihi wasallam tace sai hafsa matar annabi sallallahu alaihi wasallam ta aika mu wani a bayan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam fa da adni ta kira ni ta aika tace a kira ni fa qalat sai ta ce min in ne mukhbiratuki khabaran ni zan baki wani labari wala uhibbu an tasna'i shay'an eh amma ba na son ki komai cikin nazari tukuna inna amraki bi yadiki ma lam yamsaski zawjuki lalle al'amarinki wato na zaɓin ci gaba da zama da mijinki ko kuma sabanin haka to yana hannunki ba hannunsa ba yawwa matakar bai mijinki bai taba ki ba fa in masaki amma in ya taba ki fa laysa laki min al-amri shay'un to baki da wani al'amari na zabi yawwa qala tace fa qultu da naji haka sai nace huwa talaqu summa talaqu summa talaqu faraqatu salasan yawwa sace shi sake ne shi sake ne shi sake ne ta rauka masa sake uku nan take to yanzu kaga yanzu ka kaddara yanzu da sake a hannun mata yake me kake tsammani ai aure da yawa za su mutu cikin ɗan gajeren lokaci da sun tunzura kawai ba lissafi saboda haka sai a yi ta yi kawai madadin madadin alaƙo tana yiwuwa ko ya samu yancin bayan ashiyatin wazo ha ko to kuma misali kaga in ya samu yanci kuma kaga ai ba ma tunda in in bata zabi rabuwa da shi ba sai su ci gaba da auren su kawai to in ma sake ɗayan aka samu misali kaga sai a dawo amma su take sake uku duk da cewa shari'a ba za ta yi la'akari da wata ya sake uku ba yawwa sake ɗayan dai za a yi lissafi sake ɗayan ne dai yanda zai samu yanci daga baya za su iya yin sabon aure wannan cewa ta sake shi sake uku tunda asali dama sake ba a hannun mata yake ba wannan uzurin ya sa yawa to sai zama sake ɗaya ne sakin da shari'a za ta kallafa wa mutum ta kowane gefe sake ɗaya ne yawa yawa kuma amma irin wannan ba raƙi ba ne yawa ba ini ne ba yadda za a yi don inda an ce raƙi ne kaga sai sai ya ce mata to na to na dawo da ke kaga sai zan ba an yi ba a yi ba to saboda haka saki ne guda ɗaya amma ba'i ne saboda kan Allah ya kaddara misali ya samu abin nan yanci daga ba suna iya yin aure sabon aure amma dai tana dama shine abin da ake nufi wanda sani an malikin annahu balagahu an sa'id ibn musayyib annahu qala ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan wa bihi jununun aw dararun fa innaha tukhayyaru فإن شاءت قرت وإن شاءت فارقت ما مالك yace wato ya samu labari daga Sa'id ibn al-Musayyib babban malamin fatawa a Madina an ce a tabi'an ma gabaki ɗaya ba a kiyaye wanda yake da yawan fatawa kamar Sa'id ibn al-Musayyib ba annahu qala yace ayyuma rajulin duk wani mutum tazawwaja mar'atan da ya auri wata mata wa bihi jununun alhali yana da tabin hankali ko hauka da ke tashi abin yana tashi masa daga lokaci zuwa lokaci ko kuma mudubiki ne amma aka ɓoye wasu suka waliyansa suka tsaya aka yi auren ba bayyana gaskiyar lamarin ba ko kuma shi ɗin abin yakan tashi masa amma dai sanda naubar zagayen abin bai zagayo ba to sai ya nuna mai hankali ne shi lafiyayye ne sai aure ta haka sai daga baya ta gane audararun ko kuma wani abu wanda yake na cuta ko cutarwa kamar kuturta mai yake yatsu ko baras mai bata fatar jiki kuturta mai bata fatar jiki ko kuma wani abu mai kama da haka daga cikin cututtuka waɗanda malamai suka yi la'akari da su waɗanda zamantakewa za ta yi muni tare da su in akwai wannan fa'in na hatu hayyarto wannan za a ba ta zaɓi za a ba ta zaɓi ko da kuwa san daɗe da shi saboda ko da san hayayyafa don ci gaba da zama da shi a haka misali duk da yake wannan in aka ce an daɗe dole a sani ana nufin da ya aure ta ta gano haka ɗin daga baya ina nufin ko da bayan bina'i ko bayan bina'i da ana yi tana ayyayuwa abin yana zuwa masa bayan watanni amma kuma in ya zo ba wai tashin lokaci ɗaya ba zai tashi kuma ya zama ya daɗe wanda zaman zai zama da da mashakka to in aka gano haka an yi auren bayan watanni biyu uku abin da ya kama da haka abin ya tashi ai su ba su sani ba ita ba su sani ba ballatuna a wani walinta saboda haka ba ta yadda ba ko tana da zaɓi fa ina hatu khayyaru to za a ba ta zaɓi fa yin sha'at qarrat in ta so sai ta zauna in abin da yake tare da shi na cutar ko ta bai hankalin tana gani za ta yi jurewa ko ta samu ladan renan kula da shi a haka ko kuma yana da dukiya yana da gata albarkacin yadda da ta yi zama da shi a haka to za ta mori dukiyarsa wurin zama da abinci da sauran wasu abubuwan alfarma da waliyansa za su yi mata ita za gani ya fi mata ta kashe auren ba ta da gata ka san akwai abubuwa irin wani ta auna ta hangi menene zai fi mata sai ta yanke hukunci wa in sha'at faraka in kuma ta so sai ta rabu da shi tana da zaɓi shine ma zaɓi tana zaɓi wannan ko da bayan dukoli ne haka ɓangaren shi ma namijin yawa shi ma namiji in ya auri mace tana da irin wannan tabin hankalin ko kuma wata cuta cikin cututtuka waɗanda zama da ita za su wahal da shi to ba a gaya masa ba ba a gaya masa ba to yana da zaɓi in ya gane ya ci gaba da zama da ita ko ya rabu da ita ba tare da an ce ya cutar da ita ba kuma har ma yana da damar da a dawo masa da dukiyar da ya salwantar a wajen aurenta kamar da malamin fiku suka yi tafsirin wa'annan abubuwan amma idan abin bijiro mata yayi daga baya ita ɗin to bai da zaɓi na cewa bari ya rabu da ita ya nemi wani abu sai dai in ba iya jurewa ba ya sake ta haka nan ba tare da ya nemi wani abu ba amma ita in shi ne abin ya same shi ko da ba ba lokacin auren ba ne a suna zaune suna zaune sai ta mai hankali ya same shi ko kuma irin wannan ciwon tun ta ga ba za ta iya jurewa ba tana da wannan zaɓi domin saboda ita saki ba a hannunta yake ba kuma za ta cutu da yawa misali kutarta irin yadda shekarun baya can kafin a shawo kan kuturta ai an sha wahalarta ko yawwa to to haka nan wani abu mai kama da kamar taɓin hankali ɗin to wannan ko da ma ana zaune abin ya bijiro to in ba a shawo kansa da magani ba to ita in zaman ya cutar da ita tana da damar ta ce ba ta so yawwa kuma a rabu da a raba ta da auren saboda la darara wala dirar وحدثني عن مالك آه. أو قال مالك كو قال مالك في الأمة تكون تحت العبد مالك يا فدا game da baiwa da ta kasance tana aure tare da bawa summa ta'tiqu qabla an yadkhula biha sannan sai ta samu yanci kafin yayi dukole da ita auya masa ko kuma ya taba ta sun yi auren da Allah ba a yi saurin tarewa ba sun yi auren a matsayinsu na bayi amma dai ba a tare ba da kuma sai Allah ta'ala ya masa mai mata baiwa ta samu yanci kafin da holi to kaga inda inda suna tare ma sun dade sun hayayyafa ma tana da zabi in ta samu yanci ta riga shi ko kamar da makaranta a baya a hadisi ma to ballatana yanzu an yi auren ne ma ba a dade ba kuma an daɗe dai ba a riga an yi dukuli ba. To kaga wannan ne mafi cancantar a ce ma tana da zaɓi ko? Inda ba tafiya ba ta yi nisa ba, alaƙa ba ta yi ƙarfi ba, yawwa ba fara wani abin da za a yi tsammanin haihuwa ba. To tana da zaɓi. Inna ha in iktarar nafsa ha cewa in ta zaɓi kanta rabuwa da shi fala sadaqala to ba ta da sadaki tunda wannan rabuwar ta bangaren ta ne ta rabuwa da za ta taso ta ɓangarenta misali ita ce ta bukata bai da wani aibi bai da wani laifi to ba za a nemi wani abu a wurin miji ba yawwa bal ma ta ɓangaren misali matsalar hul'i sai dai miji ya iya neman wani abu misali to saboda haka ba za ta cancanci nisfu sadaki ba ko na mai kama da haka ba ta da komai yawwa wahiya tadliqatun amma dai yawwa saki ne tunda da an riga an daura auren in ta zaɓi rabuwa da shi to sai a yi lissafin sake ɗaya yawa wa zalika al'amru indana kuma haka lamarin yake a gurin kuma tunda ba a yi dukule ba kaga babu babu idda babu idda babu idda ba ta da sadaki babu idda kuma amma dai za a yi lissafin wannan sake wa ta sani an malikin an ibn shihabin daga maliki daga ibn shihab az-zuhri annabi sami'u ya qulu cewa maliki ya ji ibnu shihab yana fada idza khayyara ar-rajulu imra'atahu fakhtaratuhu idan mutum ya baiwa matarsa zabi yace mata ta zabi ta zaɓe shi ko ta zaɓi kanta ma'anar zaɓarsa shi ne ta ci gaba da zama da shi a matsayin miji kenan ko kuma in ta zaɓi kanta shi ne ta rabu da shi ta ƙyale shi ta yi tafiyar ta to faktaratu sai ta zaɓi zama da shi ba dai su zalika bi ɗalaƙin to wani ba saki ba ne kamar ta mulki ne ai in ya mallaka mata damar ta sayi kanta ko kuma ta bar haka ne in ba ta zartar da rabuwa da shi ɗin ba shi kenan aurensu yana nan ba wani abu Ƙala malikun maliki ya ce wa zalika ahsanu ma sami'tu wannan shine mafi kyau daga abin da naji malamin suka faɗa naji maganganu ba ɗaya ba amma dai wannan ita ce tafi kyau tunda duk abin da aka ce maka an baka zaɓi kai ko kada kai ai duk wanda kai yayi yawa saboda haka in tayar ta zaɓi cewa ta ci gaba da zama da shi shikenan zaman yayu ya halatta ba wani abu in ta zaɓi kuma rabuwa da shi to shine rabuwar ta tabbata Ƙala Maliku, Maliki ya ce, Rahimahullah, ilmu khayyarati game da matar da aka ba ta zaɓi, ta ci gaba da zama da mijinta ko kuma ta rabu da shi. Iza khayyara ha zaujuha, cewa idan mijinta ya ba ta zaɓi, faktarar nafsaha sai ta zaɓi kanta, fakat ɗarukat salasan, to, ta saku saki uku. A fahimtar Imam Malik shi ne shi ta khayyari inda an yi shi to kawai sake ne bat yawa innahu talaqun bat idza khayyara ar-rajulu zawjatahu fakhtarat nafsaha dunahu fa inna dhalika talaqun bat ana hukunci ne ai sake ne wanda yake bat yawa sake sai bayan wani miji kenan ginawa akan cewa sake na karo guda zai haramta aure illa ba da zaujin yawa wanda an yi jayayya a kansa kamar da kuka sani. Fakat ɗalukar salasan ko, wa in ƙala zaujuha, wa in ƙala zaujuha lam ukhayyirki illa wahida, wale salahu zalika. In mijinta ma ya ce wai, a ani fa ban ba ki zaɓi ba sai don ki zaɓi sake ɗaya kawai, to bai da wannan dama. In dai wato takhayyiri ne to in dai ta zartar da sakin to kawai uku ne tilqa'iyan da kai tsaye yawa wa zalika asanu ma samitu wannan shine mafi kyau daga abin da naji malaman suna faɗa in tamliki ne yana iya mata tahdidi ko ma ya mata inkari cewa in ta yi saki fiye da ɗaya biyu ko uku ya ta ɗaya kawai ya amince shikenan amma ɗayan zai zartu babu shakka in ta zartar amma ba zai wuce ɗayan ba in ba in ya mata inkari sai dai in ya yadda amma a takayyiri laysa lahafil mukhayyara an tagdiya illa bi salasi ko an tuda lika illa salasi haka ibn abi zaid yace in mu in mukhayyara ce to bai da damar saki ma sai ukun kawai wannan haka yace amma wannan masail ne da suke akwai wato jayayya a cikin wasu mazhabobin yawa cewa ah to me bambanci tsakanin tamliki da takhayyiri ai ba da zabi ne eh kuma ba nassi bane anillahi wa rasulihi saboda ka mangaro ne ya ijtihadi kuma babu ijma'i akai saboda ka wasu za a iya cewa ba haka lamarin yake ba amma dai shi Imam Malik yawa akan haka yake yawa akan haka yake shi yasa yace wa zalika asanu ma samitu wannan shine mafi kyau daga abin da naji a duk inda yace ahsanu ma samitu haza ya dullu ala annahu sami'a qawlan aw aqwalan siwa ma rajjaha illa anna haza huwa ahsanu wa huwa mutar inda ya ji manganu ba ɗaya ba amma dai wannan shi ya zaba shine abin da yake ne qala malikun imam malik ya ce wa in khayyaraha fa qalat ya bata zabi sai ta ce qad qabiltu wahidatan eh na karbi zabin amma na saki ɗaya tana gudun haɗarin ta zartar da ukun kar ta yi tasgaro ba ta samu wani miji ba kaga zai ta zama haka ba ba damar dawowa to amma idan sake ɗaya ne kaga zai ta lallabo ta ba da baki ta ce na yi ta ƙuruciya ne ko kuma shaiɗan ne kaza kaza a yi haƙuri a ba da baki kaga wannan hankali ne waƙala waƙalan urid haza eh sai ta ani ban nufi wannan ba wa inna ma khayyatuki fi salasi jami'an na baki zabi ne ki saki uku a haɗe ga baki ɗaya annaha lam taqbal illa wahidatan aqamat indahu ala nikaiha wa lam yakun zalika firaqan yawa wato cewa bata karbi wani abu shi sai ita dai sai da in sake ɗaya ne wato ta ce da ya ba ta zaɓi sai ta ce a'a ita sake ɗaya ta zaɓa shi ne lafazin ko magana yawa ƙala malikun malik ya ce wa in hayyara idan ya ba ta zaɓi faƙalai sai ta ce ƙarƙabil tuwahidatu na karɓi wannan zaɓi amma na sake ɗaya wa ƙala shi kuma ce a lam'ari da haza ba wai yake zaɓi sake ɗaya nake nufi ba haka ne ko wa ina ma hayyatuki fi fi salasi jami'an ni kawai zaɓi na na baki shine da arkin zaɓe rabuwa da ni to ki sake uku gaba ɗaya ita kuma tace a'a ɗayan da take nufi annaha lam taqbal illa wahida cewa ita bata karbi wani abu sai sake ɗaya to a kamar inda hu alanika ya zata ci gaba da zama wurin sa akan auren ta yawa saboda wai abinda shi yake fahimta in dai takayiri ne ɗaya ba zai zartu ba kawai yawa dama in dai za a zartar sai dai uku yawa to kuma shi ya ce ukun dama yake nufi duk wanda ta a bata karbi uku ba ɗaya ta karɓa to tunda ɗaya baya zartuwa a takhayyiri to tamkar ba a yi ba kenan yawa ita ba ta karɓi ukun da yake bukata ba ɗaya ta karɓa ɗaya kuma ba ta aiki a takhayyiri yawa ba ta mulki ba to za ta iya ci gaba da zama a gurinsa da aurenta wala mai kun zalika firakan kuma zaɓin saki ɗaya a takhayyiri da ta yi wanda shi kuma uku yake nufi kuma ba ta yakan ba ba zai zama rabuwa ba to masail ne ijtihadiyya yawa yumkinu fiha ta'addudul ara'i wal fahm to amma dai wannan shine mazhabin Imam Malik rahimahullah ina ganin zamu tsaya ana insha Allah matsala ta 11 a gaba ita ce ma ja'a fil khul'i wanda matsala ce wato take da muhimmanci kwarai da gaske mai aukuwa da yawa ya kamata a san hukunce hukuncinta Allah ya dace da mu amin Allah ya saka da dukkan mu